العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau goma ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma 22 ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wannan insha Allah ta'ala zai zama majalisin mu na 11 kuma a cikin suratul araf Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu malam ka karanta mana aya ta aya ta goma wala qad makkannakum fil ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها قليلا ما تشكرون
بسم الله الرحمن الرحيم idan ba a manta ba a jiya tafsirin mu ya gudana ne a cikin aya ta goma ba mu kammala bayani a game da ita ba sai lokaci yayi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin ta wala qad makkannakum fil ard haqiqa mun sa ku kama ƙasa a ban ƙasa waj'alna lakum fiha ma'aisha sannan kuma muka sanya muku ababan rayuwa a ciki a cikin ƙasa amma sai Allah ta'ala ya ce qalilan ma tashkuru kadan ne ake samun waɗanda suke godiya a cikin ku mun ji bayanai da wasu malaman tafsiri suka yi a game da abin da wannan aya take nufi kamar yadda muka fara bayani jiya lafazin at-tamkin a cikin alkur'ani alal akalli ya zo da ma'anoni guda uku domin ba nan kawai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi makanna malamai suka ce alal akalli akwai ma'anoni guda uku da lafazin attanci in aka ce makanna kun fil ard makanna lahu fil ard di ya zo a cikin alkur'ani da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko ita ce irin wannan ma'anar da ta zo a cikin wannan aya ta goma a cikin suratul arab wala qad makkannakum fil ardi malamai suka ce ma'anar wannan tamkinin shine tasghiruha bi harfiha wa istikhraj ma fiha min rizqin kaz-zar'i wal ma'adini wal bina'i 'alayha anan ma'ana at-tamkin shine yadda Allah ya sawwake mana ƙasa. a noma ta a haƙa ta a fitar da arzikin da ke cikinta a yi gini wannan shine wala qad makkannakum fil ard a wannan wajen sannan wani wajen da ya kama da wannan da wannan ma'anar a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki yana cewa alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله سبحانه وتعالى yake cewa a cikin suratul an'am surar da take kafin wannan kuma aka yi amfani da lafazin makanna da ma'anar ba da ƙasa a matsayin an sauwaƙe ta an hore ta ta zama a ba mai sauƙi a juya ta yadda ake so Allah ya ce alam yarau shin ashe ba su gani ba ne kam ahlakna min qablihim guda nawa ne muka halakar kafin su min karnin na sa'o'i a rayuwa ƙarni bayan ƙarni makkannahum fil ard ka gani mun ba su ikon ƙasa suka zama suna sarrafa ƙasa yadda suke so malam numakkin laku abinda ba mu ba ku ba mun ba su abinda ba mu ba ku ba ai samudawa kaman yadda muka faɗi cikin sauwaƙe wadda Allah ta'ala ya musu ta ƙasa Allah madaukakin sarki ya ba su suna kwakura dutse sai su samu babban dutse kaman dutsen mu nan na kufaina ko dutsen madarkaci ko dutsen unguwar kaya ko dutsen tukurtukur samudawa Allah ya ba su iko kawai sai su zo su kwakware shi da hannunsu sai su yadda suke bukatar su shiga ciki su zauna a matsayin gida zafi ba zai cutar da su ba sanyi ba zai cutar da shi ba ba zai cutar da su ba ka gama kannahum fil ardi ma lam numakkin lakum sannan bayan haka bayan wannan damar da muka ba su wa arsalna samaa alaihim midrara sannan muka aiko musu da ruwan sama mamaku ruwan sama ya rika zuba a gare su sannan waje alnal anhara ta jirimin tafi sannan muka tsaga musu ƙoramu da rafuka da tekuna ruwa na gudana a ƙarƙashinsu fa ahlaknahum bi dhunubihim amma da suka ki godewa sai muka halakar da su saboda zunubinsu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sannan Allah ya ce muka halicci wasu sa'o'in wasu jama'an bayansu to kun ga wannan ayar ta cikin suratul an'am ita ma Allah yayi amfani da makanna makanna nan shine hore kasa a bada damar yadda za a yi a noma ta ai shuka a ciki musamman irin kasar mu ta Najeriya kasar mu ta Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe da Allah subhanahu wataala ya hore ma bayi su masana suna cewa da wuya ka samu wani dan icce da za a zo a ce a dasa shi ko ka samu wata ƙwaya da za a shuka ta a cikin ƙasar Najeriya face sai ta fito. Akwai ababe da yawa da ake noma su a wasu ƙasashe, amma idan aka zo aka gwada su a Najeriya sai kaga sun yi. Amma da za a ɗauke su a je a gwada su a wata ƙasa ba ta Najeriya ba, sai kaga ba za su yi ba. Yanzu ba wani ice wani dattijo Allah ya gafarta mashi masanin harkar gona, yana mun bayani shekarun baya, yana cewa duk wani icce da ka sani za a iya dasa shi a wata ƙasa za a iya kawo shi Najeriya a dasa shi kaga wannan tasiri ne shine tamkini Allah ya ba ku ƙasa ku shuka ta ku shuka duk abin da kuke son ku shuka a ciki wannan ma'ana ta farko kenan ta at-tamkin fil ard Allah ya sauke muku ƙasa ma'ana ta biyu as-sultan wal mulk Allah ya ba ku iko da mulki kalma at-tamkin fil ard ta zo da ma'anar al-mulk was sultan Allah ya baku iko da mulki kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a game da Yusuf alaihi salam yace wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wil al-ahadith Allah yace wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard haka nan ne muka ba annabi Yusuf alaihi salam mulkin ƙasa kaga nan ba a sauke masa ya noma ba nan ba ya wuce nomawa Allah ya ba shi mulki shine makanna li yusufa muka ba annabi yusuf alayhi salam mulkin kasa ya zama shine sarki ya zama shine mai fada a jiki a cikin wannan kasa kaga ma'ana ta biyu kenan ta at-tamkin fil ard ko dai ma'ana ta farko Allah ya sawwake ta a noma ta ai gine-gine a cikin ta a fitar da ma'adanai da arzikin da ke karkashin ta wannan tasir kenan sannan ma'ana ta biyu ita ce wannan ita kuma ita ce makanna ai mun bashi mulki an bashi mulki a ban kasa Allah ta'ala ce wa kazalika makanna li yusuf haka muka ba annabi yusuf mulkin kasa makanna li yusuf fil ard muka ba annabi yusuf alaihi salam mulkin kasa ya zama shine sarkin masar ka san kuma masar a duniya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da idan aka ba mutum mulkin ta to kamar an bashi mulkin duniya ne سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شين يبود مسر مسلم شيعي زمن سيدنا عمر رضي الله عنه شي سيدنا عمرو بن العاص يا تبا زوا كسر مسر ya zo kasuwanci garin sha sai ya haɗu da wani abokinsa amininsa ɗan ƙasar masar sai ce ina ta gayyata ƙasarmu ba ka zo ba sai ce to shi kenan sai mu je yanzu lokacin bai musulunta ba tun zamanin jahiliya sau da wannan abokin nasa ya ɗauke shi ya zo da shi ƙasar masar ya ga yadda ƙasar take tun daga nan sai santa ya shiga ransa kuma zai wuya ka je masar baka so ta ba saboda akwai abubuwan ban mamaki da yawa a ciki to zamanin sayyidina Umar bayan ya musulunta zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi ya rasu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zama khalifa bayan rasuwar sayyidina Abubakar sayyidina Umar ya zama khalifa sai sayyidina Abu Bakar al-As ya zo ya bashi shawara cewa ranka ya dade aje abu mu je mu kai wa'azi masa mutanen Masar za su musulunta idan mutanen Masar suka musulunta to musulunci zai ci gaba farko sayyidina Umar bai girmama shawarar tasa ba sayyidina Umar baya son ai ta ɗiban sojojin musulunci ana fita da su ana kashe su to amma daga baya sayyidina Abu Mulla as yace da izinin Allah ba za a sha wahala ba ni na san geografiyar kasar Masar na shige ta nayi yawo so daga ba inda ban sani ba kusi lungu lungu na santa shikenan sayyidina Umar yace to ka ce haka ba komai sai a ci saboda haka aka je aka bude masa to a cikin maganganunsa bayan bayan bayan Masar ta zama ta musulmai to sai sayyidina Umar ya nada shi yace kai ne kai ne wakili na kai ne gwamna na a Masar to a cikin maganganunsa da yayi a game da girman Masar yake cewa imratu misra ta'dilu al-khilafa yace in aka baka gwamna ka zama gwamnan Masar to daidai yake da ka zama khalifan musulmai kaga shugaban duniya kenan to sayyiduna Yusuf alaihi salam Allah ta'ala ya bashi mulkin Masar to shine sai yake cewa wala kad wa kadhalika makanna li Yusuf fil ard haka nan ne muka ba Yusufu mulkin Masar muka bashi ya kama kasa ya zama shine sarki mai fada aji wanda magana shi ce ta karshe a Masar walinu'allimahu min ta'wil al ahadith kuma mun masa haka domin mu sanar da shi fassarar mafarki kaga at-tamkin anan ya zo da ma'anar ne ya zo da ma'anar ba da mulki haka nan a cikin suratul nur da Allah madaukakin sarki yake cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur shi ma da wannan ma'anar yazo Allah ta'ala yana siffanta bayansa shugabanni na adalci yace allazina in makkannahum fil ardi su ne waɗanda idan muka ba su mulki a ban ƙasa kaga nan makanna ba za ka fassara shi muka ba su muka sauwaƙe musu ƙasa su noma ta ba shugaban ƙasa bai noma gwamna bai noma ciyaman bai noma sai dai su na sha'awa amma ba su zo a gansu sun zo sun ɗauki fatanya suna noma ba ko kaga الذين إن مكناهم في الأرض أي الذين إن ملكناهم الأرض وجعلناهم سلاطين فيها waɗanda idan muka ba su mulki a ban ƙasa me suke yi a ƙamus sala abu na farko za su sa a tsaye da sallah a riƙa yin sallah ba za su ce a daina sallah ba za su ce a riƙa sallah cewa za su yi ai sallah wa atawu zakka kuma su riƙa sa a riƙa ba da zakka wa amaru bil ma'rufi sannan kuma su riƙa ba da umarni a riƙa yin abu mai kyau wani hawa anil munkari sannan kuma su rika hana abin da ya zama ba shi da kyau walillahi aqibatul umur kuma makoma al'amura duka ga Allah take kaga ma'ana ta biyu ta attantin nan makanna da ma'anar me ba da mulki ka zama shugaba sannan ta zo da ma'ana ta uku ita ce tasilu sai fiha Allah ya yi amfani da lafazin makanna da ma'anar me da ma'anar Allah ya sauwake tafiya a ciki wannan wa aka ma haka amma zulqarnain wa yas'alunaka an dhil qarnay Allah yake suna tambaye ka game da dhil qarnay qul sa'atlu alaykum minhu dhikra ka fada musu in Allah ya mun wahayi zan ba ku labari game da dhil qarnay sai Allah yake ne inna makkanna lahu fil ard kaga nan ba mulki aka bashi ba sannan ba an bashi damar ya noma ta bane ko ya gine-gine a ciki makkanna lahu fil ardi ai sahalna lahu sayra fiha mun sauƙaƙa ma abin nan zulkarnain sauƙin tafiya inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah ya ce mun sauwake mishi tafiya a ban kasa kuma duk inda ya niyyar tafiya to sai mu sauwake mishi hanyar ta shine sabab din shine Allah ta'ala ya ce fa atba sababa ya je wajaje uku wuri na farko ya je magaribu shamsi ya je inda rana take faduwa Allah ya sauwake ma zulkarnain wannan ya tashi ya tafiya ya tafi inda rana ke faduwa sannan tafiyarsa ta biyu da yi ya tafi matsali ushams ya tafi inda rana take fitowa gabas tafiyar shi ta farko ya yamma tafiyar shi ta biyu ya yi mai ya tafi gabas sannan tafiyarsa ta uku ita ce bainar saddaini ya tafi tsakanin katangu guda biyu inda ake ce ma bangon duniya inda ya je tarar da wasu mutane a wajen la ya kadu ne na ƙaula ba su fahimtar magana amma kuma shi sai Allah ya sauƙaƙe mishi ya fahimci maganar su suka kawo mishi kuka cewa inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ard ce wasu halittu da ake ce musu ya ajuju wa ma'ajuju makwabtan mu ne mabannata ne na ƙarshe a ban ƙasa fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan shin kai da Allah za mu dan sanya maka wani albashi ko kuma wata jinga da za mu yi da kai ka sanya katanga tsakaninmu da su ya ce sai ya ce sai ya sake ce ma makanni fihi rabbi khairun ai abin da Allah ya bani na kama kasa in yi tafiya duk inda nake son in je ya fi min alkhair abin da nake bukata ku zo mu teamwork fa'inuni bi quwwa aj'al bainakum wa bainahum radma zan sanya tsakaninku da su zan sanya muku katangar dalma katangar ƙarfe kawai abin da nake bukata fa'inu ne bi kuwa ku taimaka min da ƙarfin jikinku da Allah ya baku idan aka zo ina ginin nan ku zo kuma ku rikata na ku shi kenan abin da nake so ku yi amma ba na bukata ku biya ni wani abu to kaga waɗannan su ne ma'anonin attancin makanna makanna da suka zo a cikin alkur'ani ma'ana ta farko Allah ya sauwake muku ƙasa ya ba ku ku noma ta ku yi gine-gine ku cire ma'adanai da arzikin da ke ƙarƙashinta shine daidai da faɗin Allah ta'ala a nan a cikin suratul araf ayar mu da muke fassarawa wa laqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun sannan ma'ana ta biyu muka ce ita ce ma'ana ta Allah ya ba ku mulki abinda Allah subhanahu wataala ya ma annabi Yusuf alaihi salam sannan kuma alƙawarin da Allah ya da mutanen kirki in ya ba su mulki abinda za su za su raya ƙasar sa sannan ma'ana ta uku ita ce a sauwake tafiya a cikin ƙasar shine abinda aka ba Zulqarnai Zulqarnai wanda ake ce mishi al-Iskandar al-Iskandar guda biyu aka yi manya-manya a duniya akwai al-Iskandarul Maqdoni shi ne wanda mutane suka fi saninsa wanda za ka ji suna cewa alexandra the great to ba shi bane zulkarnai a tsakaninsu da zulkarnai ne akwai shekaru ɗaruruwa shi zulkarnai shi ma ana ce mashi iskandar amma ba shi bane wannan al-iskandarul makadoni na makedoniya ba shi bane wannan iskandar zulkarnai shi ne wanda Allah ta'ala ya ba mu labarinsa a cikin littafinsa mai tsarki to kun gani so da ka'attancin ya zo da waɗannan ma'anonin guda uku babban malami profesan musulunci al-ustaz dr wahbat az-zuhaili rahmatullahi alayh ya fada a cikin tafsirin sa tafsir al-munir yake cewa wa min ajalli ni'amillahi ta'ala tamkinul insani min al-istiqrar fil daga cikin mafi girman ni'imomin da Allah ya ba dan adam akwai bashi damar ya zauna a cikin duniyar nan kasa ya ba shi iko ya gini a cikinta ya nemi arzikinsa a cikinta ya gina ta ya gina gidaje ya shiga wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ya maɗan adam wata sarrufi bi ma fi hamin khairati sannan kuma Allah ta'ala ya ba shi iko ya riƙa jujjuya ƙasan nan ya fitar da alkhairan da yake bukata a ciki yanzu a tsakanin zamfara da nasarawa da jihar Kaduna kaga kasashe ne jahohi ne da suke da makwabtaka da juna in ka taso daga Nasarawa zaka fado Kaduna in ka fada Kaduna zaka iya fadawa Zamfara to waɗannan jihohin masana suna faɗi abin kunya ne ke faruwa a Najeriya Allah ya shirye mu su kadai sun isa su ba Najeriya arzikin da za ta rike kanta da shi jihar Nasarawa jihar Kaduna jihar Zamfara ga ta jere in ka taho ta tsakiyar Najeriya ka faro daga Nasarawa ka fado Kaduna sannan ka yi arewaci ka fada zamfara in ka fado zamfara daga arewaci ka faro ka tso tsakiyar ka shigo Kaduna ka fada tsakiyar Najeriya na Tarawa waɗannan jihohin guda uku arzikin da ke cikin su kawai ya isa akwai abin da kake ganin abun banza ne a jihar Nasarawa gishiri local government da yawa wasu sun sani a wai gishirin su kawai da za a ce a inganta wannan gishirin gishiri Allah ya ba wannan local government din kana shiga zaka ga a rubuta town of salt wato birnin gishiri shi kawai wannan gishirin da za a ce wata ƙasa ce mai hankali ba Najeriya ba to Allah kaɗai san arzikin da za a rika samu amma sai dai kaga mata sun zo suna ɗiba kawai shikenan suna zuwa suna sa mishi suna zuwa su je su sa shi a cikin tukunya a bashi ya tsiyaye shikenan ka je tsarabar da za ta baka shine a ballo gishirin a baka an tarere ka zo da shi malam ya fi girman mutum shikenan wallahi muna da abubuwa na takaici a ƙasar nan waɗanda ba su da iyaka Allah ya shirye mu Allah ya ganar da mu to kage shine wannan wannan yana cin abin da Allah ta'ala ya madan adam ni'ima da shi walintifa bima bima nafi al-kathira sannan daga cikin nemomin Allah ya bashi iko ne amfani da amfanin nukan da suke ƙasa masu yawan gaske nan fa nan fa ana magana ana magana wasu kanana kananan ba fa magana gwal ake ba a nan jihar Kaduna nan nan in ka shiga soba karamar hukumar soba akwai ƙauyen da suke da wasu irin duwatsu wani masanin duwatsu ya taba zuwa yana mun bayanin wasu precious stones duwatsu ne masu daraja a nan nan nan nan nan nan soba ba sai ka je nesa ba amma ya miki da maganin da magani a gonar yaro amma ciwo na kashe shi to kaga ababan amfani ne Allah ta'ala ya halitta ya sa su wasu duwatsun fa da su ake tile tile ceramic duk muna da su a cikin ƙasar nan yanzu wannan ƙasar POP ana magana sai an je ƙasar sai an je Morocco ko a je masa POP to muna da ita a nan Najeriya ran nan wani masani yake mun bayani yace ƙasa ce ga ta nan in ka tafi in ka tafi jihar nan ga ta nan da suna nan gabas gabas kudu a arewa maso gabas jiha farko jiha ta bi kai in ka wuce Bauchi ba Gombe ba kai can Yobe Fatuskum a local government din Fatuskum ƙasa ce ga ta nan ana taki da ita tana maganin ƙwari idan za a yi shuka a waje sai aka ce akwai gara a wajen to ƙasar ita za a zo a ɗauka kawai a sa a wajen za ta kori gara duk ta kashe ta sannan kuma ana amfani da ita a yi pop da ita ba sai an je wata maroko ba me maroko ai maroko bai kamata ta wuce jiha a najeriya ba in je maroko ce maroko ne sai dai tafi najeriya tarihi amma bai kamata tafi najeriya arziki ba to da arziki ne ga nan Allah ta'ala ya halitta ya ba mu iko namu ne abinda ake bukata shine mu fitar da shi din yana cin attamkinu fil ard da Allah ya mana shine sai a doktor Wahbatu Zuhaili yake cewa wa qad asbatat rihlatu at-tayaran tafiye tafiye da aka yi na jirgin sama sun tabbatar wal fada da kuma yadda ake keta sararin samaniya wa su'udul insani ila al-qamar da kuma yadda ɗan adam ya sami iko ya tafi duniyar wata wa ba'dul kawakib al-ukhra da sauran wasu taurari da Allah ya ba ɗan adam dama ya je duk bincike binciken da ɗan adam ya je ya gama yi a waɗannan sasannin da ake da su na duniyoyi fil asr fil asr al-ilmi al-hadith a wannan zamanin namu na ilimi na science na bincike na kimiyya mada ta'alluq al-insani bil duk waɗannan bincike-binciken sun tabbatar yadda Allah ta'ala ya kaddara yadda zuciyar ɗan adam ta ɗanfari da ƙasa ba inda ɗan adam zai je rayu in ba ƙasa ba kwana nawa ake zuwa wata nawa ake zuwa aje a yi a can yanzu waɗanda suka gama yanka filayen can sama duniyar wata ka ji wani ya je ya zauna a can ba za su iya ba sai ka tafi da iskar ka iskar ka sai ka tafi da ita tana karewa ka shiga uku Allah bai yi maka iska a can ba amma nan walaqad makannakum fil ard wannan kasar ita ce Allah ya halice mu a cikin ta mu shaki iskar ta mu sha ruwan cikin ta lafiya lau yanzu irin ruwan da ake fitarwa daga ƙasa irin ruwan bohol bai bukata a sa mai komai na gyara bai bukata calorie bai bukata wannan alaf alif duk bai bukata ruwa ne mai kyau ta bulwata kawai sai dai a ɗiba a sha duk ruwan ƙasa ne na Allah ne duk yana cikin wala qad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aish so da kaɗan adam ba zai iya rayuwa a wani waje ba in baban ƙasa ba nan Allah ta'ala ya ce min ha khalaqnakum nan gaba za mu gani min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya riga ya kaddara yadda dan adam ya tsamfari da ƙasa rayuwar shi tana da alaka da ƙasa Allah ya ganar da mu wa hubbihi laha sannan kuma da yadda dan adam Allah subhanahu wata'ala ya sa masa san ƙasa shi san ƙasa wa haninihi ilaiha inda bu'dihi anha sannan duk lokacin da kai nisa in ka shiga jirgin sama kai tafiya awanni goma babu cin zango ba transit ya kake ji ai daga cikin hikimomin transit akwai wannan kana ta tafiya a keta kana keta sararin samaniya to lokacin kuma ba inda kake son ka ji face ka ji ka a ƙasa ko bacci za ka yi za ka yi ka farka kai bacci ka farka a jirgin sama to za ka ji ba abin da kake so face ka ji ka ka taka ƙasa saboda yadda Allah ta'ala ya sa maka santa ita ce wajenka ita ce Allah ya baka shi yasa da za ka shiga jirgin da za a ce za ka yi tafiya yini guda ba tiransi rudewa mutum zai rudewa ba hutu amma da ka ɗan yi wasu awanni saboda hikima sai a sauka sai a huta ka ganka a ƙasa kana takawa can ko duk abin da za a baka fa a jirgin saman nan ba ba zai biya ma bukata ba a ce duk abin da za a maka za a maka komai a can Allah bai halice ka tsaya a can ba to yana cin wala qad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish to amma sai Allah ya ce kash qalilan ma tashkuru kadan ne kuke godewa duk waɗannan ni'imomin da Allah ya ma dan adam maimakon ya gode sai ya butulci maimakon ya ba Allah ya bauta ma Allah sai ya butulci sai kaga mafi yawancin waɗanda ake jarraba su da nema su suka fi kuma butulce ma Allah wanda suka fi lafiya sun fi sabo wanda suka fi dukiya sun fi sabo wanda Allah ya ba su kwakwalwa ta raye a duniya sai ga kuma sun fi amfani da kwakwalwa wajen sabo har qalilan ma tashkuru Allah ya sanya kaɗan ne masu godiya Allah ka sa mu cikin masu godiya wannan wannan aya daga cikin darsin da take karantar da mu annal insana mukarramun bi tamkin al-ardi la lalle Allah ya girmama dan adam ya hore masa kasa horewa kala uku ko horewa ta yi noma a cikin ta yayi abin da ya ga dama a ciki na neman arziki horewa ta biyu ya bashi mulki horewa ta uku ya sauke masa tafiye tafiye a cikin ta kaga wannan girmamawa ce ta dan adam girmamawa ce da Allah ya ma dan adam na biyu anna ni'amallahi ta'ala 'ala al-insani la tu'ad wa la tuhsa nimomin da Allah ya ma dan adam ba za a iya kirga su ba za a iya iyakance su ba ba za a iya iyakance su ba yanzu ruwan jiya da ya zuba lita nawa ne eh lita nawa ne yanzu a ruwan da aka yi jiya kawai rijiyoyi waɗanda suke dan fara jin damuwa yanzu sun fara rayuwa sun fara bulbulowa sakamakon ruwan da aka yi kwara ɗaya jiya kawai alhamdulillah haka wannan ya za ka biya Allah to abin da yake nema shine kai amfani da wannan ni'imar tasa ka gode masa ka bauta mai sannan na uku anna jami'a ma fil ardi halalun lil insan wannan aya ta tabbatar mana da cewa duk wani abu da ke ban kasa halal ne ga dan adam illa ma khassahu ash-shar' wa harramahu sai abinda shari'a ta keɓe ta haramta kamar yadda muka yi bayani jiya muka buga misali da tufafi ko muka buga misali da tsuntsaye to haka ka dawo abin da ya shafi dabbobi dabbobin da ba a cin su guda nawa ne dabbobin da ba a cin su kirgagu ne dabbobin da ake cin su ya halasta a ci su sun fi yawa yanzu idan idan idan kana son ka gane ka'idan me bai halasta ba kaga sai ka dauka ka'idar farko a cikin dabbobi zuna bi min siba dabbobin da suke da fika suke da haƙora suke cin nama to haramun ne kaga sai ka fara da ba sai ka fara da sarki zaki haramun ne duk girman shi ba za a ci ba shi zaki Allah ya halicce shi domin a kalle shi a ga girman Allah kai ka san zaki ba wasa bane in kuma wasa ne to sannan kaga ba a cin damusa domin duk gidansu daya ba za ka ci karkeci ba ba za ka ci dage ba sarki rigima ko amma kuma sai manzo Allah sama sai ya ware kura kura ya halatta a ci kura in ka kama kura kaga zaka iya ci ka ci kayanka can amma dai shari'a ta halatta maka kaga kare haram ne sannan ka'ida ta biyu ita ce duk abin da shari'a ta ce a kashe shi to shi ma haram ne cin sa kaga kare ya shiga ciki shirwa ta shiga ciki bera ya shiga ciki hankaka ya shiga ciki kunama ba a cin kunama maciji ba a cin maciji masu cin maciji ku tuba ku daina ci ba a cin maciji sai dai in na ruwa ne in na ruwa ne kifi kenan ya zama kifi amma maciji mai yawo a gari kumurci mai wannan dafin to shari'a ta hana cinsa domin ta halasta a kashe shi duk abin da shari'a ta ce a kashe shi to haram ne cinsa sannan na uku duk abin da kuma shari'a ta ce ka a kashe shi to bai halasta shi ma a ci ba duk abin da shari'a ta ce ka a kashe to ba a cin shi kun ga yanzu mun samu nau'i uku to amma sauran kuma sai aka halasta maka duka zaka iya ci shi yasa waɗanda zaka ga an yi sabani a kansu kuma ba su da yawa kaga giwa an yi sabani kanta domin ita ba ta cin nama sannan ba ta cin atiba'u to amma duk da haka malaman mu magabata sun yi sabani cin giwa halal ne ko duk girman ta din nan wasu malamai suna ganin halal ne wasu kuma suna ganin makaruhi ne cinta ban ga malamin da ya kai tsaye ce haramun bane cin giwa to kaga duk waɗannan su ne duk abin da ka gani a ban ƙasan nan to asalin sa Allah ya halatta maka sai wanda Allah da kansa ya ware ya ce ban da shi kakkaci kun ga wannan kenan duk wannan yana cin abin da Allah ya ma dan adam sannan na hudu أن للمرء أن يتمتع بما في هذا الكون لأنه من لأنه مسخر له dan Allah ya baka dama duk abin da ke duniyar nan ka ci gajiyarsa domin Allah ya sauwake maka shi dabbobi duk suna cin ababen ƙasa mahausu aka zo aka samu ci gaba a ɗibi ƙarafuna a ɗibi robobi ai da su ake haɗa mota ko tsakanin roba da ƙarfe ake haɗa mota a ƙera a shiga a haɗa babur a haɗa mashin abin nan keke a haɗa jirgin sama duk Allah ya hore ma ɗan adam kuma duk a ƙasa ake yi to abin da ake bukata ɗan adam ya gode ma Allah sannan darasi na biyar annani amallahi ta'ala lil insani yajibu alaihi shukuranuha wa la yajuzu lahu kufranuha abin da ya wajaba din ni'imar da Allah ya ma ɗan adam ya gode ma Allah kai ya butulce ma Allah kuma Allah ya yi alkawari a wani wajen cewa idan aka gode wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum amma wala in kafartum min azabi la shadid Allah ya sanar cewa idan kuka gode zai ƙara idan kuma aka butulce to azabarsa tana da radadi daga cin azabar sai ya janye ni'imar ta sai ya janye kowa ya san irin ni'imomin da aka ci a ƙasan nan an ci daɗi wasu ba su ci ba amma mu dai daga kaina haka da nake ɗan ƙaramin nan zuwa sama to mun ci daɗi an ci ci daɗi gidajen talakawa wanda ba masu kuɗi ba sai kaga ana cin daɗi mana yanzu yin wannan dankalin turawan da mutane suke suke in aka in wani ya gayyace ka buɗe baki ya baka aka soya maka shi da sai ka ganshi a gidajen talakawa buhu buhu ake ajewa amma yanzu kwando ɗaya na ma mutane ya zama ya kutatu ya zama ya kutatu sai wani da wani to ka gani ko to in aka gode ma ni'imar Allah sai Allah ya karo idan aka butulce sai Allah ya janye ni'imarsa Allah ka dawo mana da ni'imominka Allah ka ba mu ikon gode maka anna kaseeran minan nasi ghayru shakirin li hadhihi ni'am darasi na shida a cikin wannan ayar da yawa daga cikin mutane wallahi ba sa gode ma Allah daga cikin mutane masu yawa ba sa gode ma Allah ni'imomin Allah da yawa ba a gode mai a kansu so dan ka Allah ya mana arziki kuma ya ba mu ikon gode masa a game da ni'imomin da ya mana Allah ta'ala ya ci gaba da cewa a cikin aya ta 11 wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة na'am ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس na'am فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
Allah ta'ala zai ci gaba da mana bayani a game da ni'imomin da ya mana daga cikin ni'imomin bayan ya ƙasa to kuma sai ya halice mu a cikinta ya tawwake mana ƙasa sai ya halice mu a cikinta maraya a ciki sannan zai ba mu labarin asalin halittarmu da yadda ya girmama babanmu ya fifita shi akan sauran halittu gabaki ɗaya sannan babanmu annabi adam alaihi salam ya samu wannan darajar ne saboda ilimi da Allah ya bashi kenan idan dan adam yana son ya samu daraja ya ilimi idan dan adam yana son ya samu daraja irin yadda babansa annabi adam alaihi salam ya samu daraja to ya ilimi sannan ayoyin da za a ci gaba da karanta mana suna da dan tsawo za mu ta jin su da za su ba mu kissa annabi Adam alaihi salam da yadda Allah ya girmama shi dukkaninsu suna jawo hankalinmu akan cewa bai kamata barewa ce gudu ɗanta ya rarrafe ba kuma sannan kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi mu gidanmu gidan ilimi ne shine gidan Adam alaihi salam to abin da ya kamata ƴaƴan Adamu su yi saboda su rike wannan gidan nasu mai girma shine su ma su yi ilimi to sai Allah ta'ala ya yanko mana wani yanki mai ban sha'awa daga cikin kissar abin da ya gudana tsakanin annabi Adam alaihi salam da mala'iku da kuma Iblis a gefe guda sai Allah ta'ala ya ce wala qad khalaqnakum haqiqa mun halice ku thumma sawwarnakum sannan muka kera halittar ku thumma qulna lil mala'ikati daga nan sai muka ce ma mala'iku usjudu li adam ku yi ma annabi Adam alaihi salamu sujada fasajadu duka mala'iku suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis lam lam yakun min as-sajidin iblis shi bai kasance cikin masu sujada ba wannan aya ɗaiɗaiku ce tana ɗaya daga cikin ɗaya-ɗayan ayoyi waɗanda suka ba da labarin annabi Adam alaihi salam da gwagwarmayarsa da shaiɗa da kuma tattaunawar Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa. Allah ta'ala ya ɗauki ayoyi masu yawa a cin sotul bakara ya ba mu labari tun daga wai tsalar buka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa tattaunawarsa da mala'iku da ba su labarin cewa zai halici annabi adam alaihi salam da yadda mala'iku suka yi mamaki ya za a yi Allah ya halici wata halitta bayan ga su suna ma Allah tasbihi suna tsarkake Allah suna ma Allah sujada suna gode ma Allah Allah zai je yayi wata halittar da za ta zama tana sabo a ban kasa Allah ya ce musu shi ya san abin da ba su sani ba inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ce ni na san abin da ba ku sani ba to anan sai Allah ta'ala ya ba mu labarin asalin halitta yace wala qad khalaqnakum malaman tafsiri sun tattauna akan wannan daga cikin malamai magabata wasu suka ce khalaqnakum Allah ya halicce ku ku dukkan wasu kuma malamai suka ce khalaqnakum ai khalaqna abakum adam hakika mun halicci ababan ku annabi adam wannan kuma fassara ita ce tafi domin abin da za mu gani ai cewa Allah ya yi da a gaba sai ya ce mai sun maƙulna lil mala'ika ta sujudu li adama a lokacin da aka ce a annabi adam sujada akwai wani bayan shi akwai ‘ya'yansa babu ‘ya'yansa shi kadai ne a lokacin so da ka ashe halakna kuma ai halakna a bakun adam Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mun halici babanku annabi adam alaihi salam sun masauwar naku bayan mun halicce shi sai kuma muka ƙera halittarsa akwai bambanci tsakanin alhalq da at-taswir at-taswir kamar yadda zamu gani da alhalq bambancin su alhalq shine samar da abu daga rashi da ba shi yanzu misali misalin alhalq a halitta a ayan adam alhalq shine yanzu misali sai mutum ya ce to ga fili yana da shi ga fili ai ba gida a wajen to ginawar da za a yi ita ce ake ce mata alhalq amma yadda za a fitar da ɗakuna da da bayi da kicin da tsakar gida da waje kaza da waje kaza har a kai ga fenti to shi kuma wannan shine ake ce masa at-taswir at-taswir ai mun gane bambancin su wanne ake fara yi al-khalq sannan sai at-taswir wasu kuma suka ce a at-taswir ake fara yi domin at-taswir zanen da ake fitarwa shine bahaushe yake cewa tiran gini tiran zane to kaga zane shine at-taswir ginin kuma shine al-khalq din to amma at-taswir kala biyu ne akwai abin da ake ce mishi at-taswirul khayali akwai abin da ake ce mishi at-taswirul hissi zanen da ake tafkiyi shine gida idan aka kawo maka zanen gida aka kawo maka shi haka kawai a takarda me kake cewa sai ka ce oh kama a shige ko ba haka ake cewa ba sai kama a shige to haka baka da takarda shi kenan ya zama gida kaga wannan at-taswirul khayali kenan yadda architect masanin zane yake hasashen ya kamata gidanka ya zama to amma idan aka gama gidan aka yi fenti aka yi komai to wannan shine ake ce mishi at-taswirul hissi shi kuma wannan shine surantawa ta fili ta yadda har wasu za su zo su gani sai su dau hoto ko su dau hoton gidan to kaga shine wannan to nan Allah ta'ala yana cewa walaqad khalaqnakum haqiqa mun halice ku halittan nan ana nufin halittar baban mu annabi adam alaihi salam Allah yana tuno mana mu ƴaƴansa da yadda ya halicci baban mu annabi adam alaihi salam thumma sawwarnakum daga nan sai muka suranta annabi adam alaihi salam muka sa mai kunne muka sa masa idanuwa muka sa masa hanci muka tsaga bakinsa da labba guda biyu muka sa masa gemu muka yi masa hannuwa muka yi masa kafafuwa da yatsun kafa da yatsun hannu muka sa shi ya zama mai numfashi daga nan sun maƙulna lil mala'ika daga nan Allah ta'ala ce sai muka ce ma mala'iku usjudu li adam wannan adam din ku yi masa sujada sunan adam wasu malaman luga suka ce daga tambaya ne suka ce a adamun a adamun suka ce wai Allahu alam wai mala'iku ne lokacin da aka sa su su je su ɗibo ƙasar da za a halicci annabi adam wannan hadisi kam ya tabbatar da shi ingantacce riwaya al-imamu tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ta'ala ya tashi halitta annabi adam alaihi salam ya umarci mala'iku duk wani nau'in ƙasa su je su ɗebo wasu suka ɗebo laka suka ɗebo baƙar ƙasa suka ɗebo ƙasar abin nan marmara suka ɗebo ƙasar dutse suka ɗebo jar ƙasa duk wani nau'i na ƙasa da ka sani sai da Allah ta'ala ya sa mala'iku su ɗebo domin a kwaɓa halitta annabi adam alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yasa ƴaƴansa suka kasance sun bambanta wani sai ka same shi mai kaushi ba sauki a al'amarinsa wata ƙasa haka take ai wallahi wata ƙasa sai ta balla sai ta balla majin giri ko ku taba gani ba ƙasa ta ballama dingiri ƙasa ana haƙa ta wuta na tashi ba ku taba gani ba kuma ba dutse ba aurin ƙasar to wani haka Allah ya yi shi can ya ɗibo daga ƙasa asali ba tausayi a zuciyar shi wani kuma ka ganshi mai saukin hali mala yadda ka ga wata ƙasa haka take lab lab lab lab lab wata ƙasar wani kuma ka same shi marowacin bala'i ya ɗibo ƙasar tsauri kenan fako kenan ba shuka ba ruwa a wajen so da ka nera ba za ta fita daga hannun shi ba waccan ƙasar ce wani kuma ka same shi malam hannun shi yadda ka san kamar iska ƙasa kenan irin ƙasa fadama mai kyau duk abin da aka sa sai ta fita daga can ya ɗibo to haka Allah ta'ala yi wani kuma ka ganshi shi duk abin da za a yi dandanan sai ya kawo ra'ayi mai kyau in mitin ake shi zai ba da wata fahimtar da kowa a kanta zai tafi ya ba da mafita to kaga ya kama da ƙasa wadda ake zuwa a yi gini a kanta ginin ya zauna mustawiyan duk daga waccan ƙasar ce to shine wai sai malamai suke cewa bayan Allah ta'ala ya sandarar da annabi Adam alaihi salam an hada ƙasarsa wai mala'iku su rika kwankwasa shi sai su ce a Adamun wai akwai jini ko a ciki to wai daga nan ne aka samu sunan Adamu sai aka yi tafsilin Hamza daya ai masu tajwidi masu aka tajwidi sun san maddal badal ko maddal badal ai asali suna cewa hamzoji ne guda biyu sai aka juyar da ɗaya sai ta zama ta zama madda ɗaya kuma sai aka bata adamu ai a adamun akwai jini a ciki suka ce wai daga na aka samu sunan Allahu alam malaman mu suna cewa al asma'u la tu'allal sunaye da yawa ba su da asali ba a cewa wai me yasa aka sa kaza suna da yawan sunaye yanzu kaga in ka dauki annabi shu'aib me ya fassara shu'aib ba a fassara sunaye ko amma dai ana buga misali ana fassarawa shu'aib ko dai ya zama tasgiri ne na sha'ab ko kuma ya zama tasgiri na shi'ib ash-sha'ab shine jama'a to sai aka ce shu'aib ɗan jama'a kenan suna annabi shu'aib alayhi salam kenan ko kuma ash-shi'ib hanya a tsakanin duwatsu guda biyu to an ka ce shu'aib ya karama hanya a tsakanin duwatsu guda biyu me yasa aka kira annabi shu'aib da wannan suna kaga al asma'u la tu'allal sunaye su tari ba a san dalilin da yasa ake sa su ba sannan wasu sunayen ma ba su da fassara ai ko in ka ce zaka fassara su ba larabci bane to kaga shine wannan saboda ka adam sunan babanmu na farko ce ba da Allah ta'ala ya fara halitta wannan kuma annabi adam alaihissalam ittifakin addinai duka addinai addinan da aka taba saukar da su da yahudanci da kiristanci da musulunci dukkanin su sun yi ittifaki akan cewa annabi adam shine asalin halittar dan adam ana nan ana nan ana tafiya a karni na sha takwas sai aka samu wani lalataccen bayahudi da ake cin shi talat dawai sai ya zo ya ce ai asalin ɗan adam ba daga adam yake ba sai ya kirkiro abin da ake koya ma mutane a cikin biology yan yara ma tun a social studies ana koya musu ya koyo musu charles abin da darwinism theory of evolution cewa asalin ɗan adam ba daga ba daga adam yake ba ba ta yake ba gashi asalin sabiri ne ko duk kun sassani kun karanta sidirayofi takwas kaji daga jidirayofi takwas sai homo sapiens su homo habilis ko har ya zo ya zama homo sapiens to duka addinai a lokacin da darwin ya kawo wannan theory ya kawo wannan nazariyar tasa wannan gubataccen tunanin nasa na kafirci addinai a lokacin malaman addinan a lokacin sun masa ta ba su yadda da wannan theory nasa sau daga imani na dukkan addinai ba musulunci kawai ba haɗe yahudanci da kiristanci sun yi ittifaki a nan a kan cewa asalin ɗan adam daga annabi adam alaihissalam yake to shi ne adam babban malami al-imam at-tabari yana cewa abinda aya take ce mana walaqad khalaqna adama har fasarar da yake da Allah ya ce walaqad khalaqnakum sai ce kum din nan ana nufin adam ana magana da ƴaƴansa amma shi ake nufi da shi Allah yana cewa mun halicci adam bi taswirina iyyah muka suranta halittarsa sai ya ce min khitabil arabi ar-rajula larabawa sun saba suna magana da mutum bil af'ali tadhifuha ilay ko tudhifuha ilay in suka tashi sai su danganta magana zuwa gare shi amma wal ma'ni fi zalika talafuhu amma magabatan shi suke nufi ai mu ma da Hausa muna yi ko sai mutum yazo yana maka magana ai ku kuka mana kaza ku kuka mana kaza misali irin zamantakewar da ake a Najeriya ko akwai kabilu da yawa to kabilun da wasu suke ganin wasu sun cuce su ai kakannin ne suka cuce aka yi cuta ko in an yi to amma in sun tashi suka magana su ce ku kuka mana fa kaza ku kuka mana kaza ba yana nufin kai ba yana nufin magabatan ka kakannin ka suka yi to a larabci akan yi haka in ka tashi za ka yi magana da mutum sai ka rika nuna yayi maka kaza amma kana nufin iyayensa ne suka mai suka maka ina jin mun gane ai shine sai al-imam at-tabari sai yake buga mana misali sai ce misalin sa kamar yadda Allah yake cewa wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwa Allah yana magana da Yahudawan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai yana ba su labari a game da kakanninsa da suka gabata zamanin annabi Musa alaihi salam a lokacin ba ta da amma sai ana nuna su aka ma haka Allah ta'ala da ya tashi ya ce me wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka kaba alƙawura daga gare ku su ne aka kaba alƙawarin daga gare su daga kakanninsa aka karba wa rafa'na fawqakum tur Allah ya ce muka muka daga dutse a saman ku su aka mawa kakanninsa aka mawa amma yanzu Allah yana magana da su tunda kakanninsa aka mawa sai ana danganta abin zuwa gare su sannan wani misalin shine fadin Allah subhanahu wataala da yake fadi kaman anan din walaqad khalaqnakum ay walaqad khalaqna abakum adam thumma sawwarnakum ay thumma sawwarna abakum adam ku tuna hakika tabbas mun halicce ku kuma muka kera halittar ku halittar da ake nufin ana nufin halittar baban mu annabi adam alaihi salam da kuma kera shin da aka yi ana nufin me kera halittarsa amma nan sai Allah yana yana nuna mu mu mu domin baban mu aka mawa abinda aka ma baban ka kai aka mawa ko ba haka bane idan wani yanzu misali ya ba baban ka kyauta zai yi ya kyautar nan bata dawo wajen ka ba in ciyar da kai ake gidanku za a je a sa babanka wani ya ba babanka buhun masara in wani ya ba babanka buhun masara da kai za a ci tuwon da kai za a sha fata da kai za a ci dambun to saboda haka kowa ka ba ai in ya tashi gori sai ce nan nan nan na baku buhun masara kaga ba za ka ce ai ba ni ka ba ba babana ka ba kuma ko baka ci ba bai kamata ai ka ce ni ba ni ka ba ba ko an ba babanka kyauta sai aka zo misali Allah ya sa wannan zuciyar shi ba ta da kyau sai zai gori ya ce nan nan nan na ba ku masara buhu ɗaya shi kenan sai ka ce mishi a ni ba ni ka ba ba baba na ka ba an yi ma baba yi ma ɗaya to shi ne abin da ake nufi to Allah ta'ala ce haƙiƙa mun halicce ku ai babanku mun ƙera halittar ku ai mun ƙera halittar babanku kuma abin da ke goyon bayan wannan fassara ci gaban ayar sai ce sun makulla li adama sun makulla lil mala'ikati usjudu li adam sai muka ce ma muka ce ma mala'iku ku yi ma annabi adam sujada a to an ce an halicce ku an an suranta halittar ku sai kuma aka ce sai aka ce ayi ma annabi adam sujada ashe annabi adam din ne aka halicce shi aka kuma suranta halittarsa daga nan bayan an suranta shi ya zama cikakken mutum sai aka ce ma mala'iku su je su dukkusa su gaishe shi a nan kafin mu ci gaba Allah ta'ala ya ce fasajadal mala'ikatu mala'iku dukkaninsu suka yi sujada ko a wata aya usjudu li adam fasajadu ay fasajadal mala'ikatu a can aka ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u a nan kuma sai aka ce fasajadu wannan zamirin yana koma zuwa gawa zuwa ga mala'iku to aka ce illa iblisa to hal iblisu min aljin min min almala'ika shin iblis yana cikin mala'iku baya ciki da nassin qur'ani a cikin a cikin kahf ko yace illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi sai dai iblis shi ya kasance yana cikin aljanu sai ya fita daga da'ar Allah ya kima Allah da'a hujja ta farko da ke cewa shedan iblis baya cin mala'iku sannan hujja ta biyu mala'iku ba su da zurriya amma shedan yana da zurriya Allah ba mu labari yace afa tattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi salil zalimin badala kaga ashe shedan yana da zurriya su ko mala'iku la yatanasalun ba su aure balle har su haihu kaga hujja ta biyu kenan hujja ta uku da ke tabbatar da cewa iblis baya cikin mala'iku shi ba jinsin mala'iku bane yana da kabila kabila Allah ta'ala ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shedan da shi da kabilarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su ko akwai mai ganin shedan shi yasa ranar lahira zai ce ka ganni ni baka ganni ba in ya hau in ya hau drum din shi zai jawabi ga ƴan wuta ƴan uwan shi wal iyad billah sannan hujja ta hudu Allah ya ce mana mala'iku la ya'suna Allah ma amara to shi kuma shedan gashi asallaha ma amara ya saba ma Allah Allah ya ce mala'iku ba su saba ma Allah waɗannan suna cikin manya-manyan hujjoji gaggariya da suka tabbatar da cewa iblis baya cikin mala'iku to amma nan me yasa aka kawo shi nan Allah ya halice shi sai ya hada shi da mala'iku sai ya hada shi da mala'iku yana tare da su amma ba jinsin su daya ba shi yasa nan malaman lugha sai su ce an yi al-istisna'ul munqati' me al-istisna'ul munqati' sai ka ce mutane sun zo amma banda jaki hal jaki minan na hal jaki minal mutane jaki yana cin mutane amma tun da ya haɗu da su a zamantakewa sai aka ce jama'a duka sun zo amma ban da jaki kuma jakin ba wani mutum bane ake ce masa jakin fa jaki dai da ka sani mai kunne biyu din nan ya tada su to shine suke ce mishi al-istisna'ul munqati amma idan ka ce jama'a sun zo amma mudi bai zo ba to wannan shine suke ce mishi al-istisna'ul muttasil kaga mu dai a ina yake a cikin mutane yake to amma idan ka ce mutane sun zo amma banda jaki to al-istisna'ul munqati' kenan to shine irin nan Allah ta'ala yake cewa fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin mala'iku duka suka yi sujada amma iblis sai yake an sa shi a cikin su saboda yana tare da su a zamantakewa amma baya tare da su a halitta ina jin wannan ya wanke mana duka ya ya sa mu mun fahimta sosai to wannan ita ce shimfiɗa a game da wannan aya in Allah ta'ala ya kai mu majalisi na gaban Allah kai mu gobe da rai da lafiya da izinin Allah sai mu dora a game da waɗannan ayoyi da suke ba mu labari a game da halitta annabi Adam Allah ya ƙara Allah ya ƙara mana fahimta a cikin Alƙur'ani akwai jawabi na masallaci إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين